الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan safar shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai masallacin da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ke ziyartarsa shin a sama ta farko yake ko a wace sama daga cikin sammai wannan masallaci wanda mala'ikun allah dubu saba'in suke ziyararsa a kowane yini tun lokacin da allah ya halicci duniya an gane ko? tun ran da Allah ya halicci sammai bakwai ya halicci wannan masallaci wanda ake kira shi wato albaitul ma'amur masallaci ne wanda yake mai daraja mai matsayi mai kima abun ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan masallaci yana daga cikin abin da ke nuna mana martabarsa da matsayinsa ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da shi a cikin suratul tur kamar yadda yake cewa waƙur wa kitabin mastur firakin manshur wal baitin ma'amur wa saffin marfu wal baharin masjur ashahid wal baitin ma'amur ubangiji ta'ala ya ce ina masallaci ina rantsuwa da ɗaki wanda yake abin rayuwa shine albaitul ma'amur to wannan masallaci a sama ta bakwai yake kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na al-isra wal mi'raj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba da labarin cewa daren da aka tafi saman bakwai da shi wato yace an nuna masa wani masallaci a saman bakwai mai suna al-baitul ma'mur ya tambayi jibrilu alaihi salam wannan masallaci wannan fadaki sai yace shine masallacin da ake kiran shi al-baitul ma'mur yace wannan masallaci a kowane yini mala'ikun Allah dubu saba'in suke ziyarta wannan masallaci kuma ba sa sake dawowa gobe ma wata dubu saba'in ce ta musamman wanda wannan hadisi yana nuna cewa adadin mala'iku ba wanda ya san face ubangijin da ya halice su adadin mala'iku yana da yawa tunda Allah ya halicci duniya a kullum mala'ika dubu saba'in suke ziyarar wannan ɗaki amma duk waɗanda suka zo suka ziyarta gobe ba sa sake dawowa wasu ne har ba don haka dai a takaice a saman bakwai yake wannan masallaci na'am ana fadlar da mutum ya sallar fajr ya zanna a wajen shayi rana ta fito ya raka a biyu in mutum ya yi sallar fajr ya koma gida ya zanna ya ta ba da hau rana ta fito wai misali ka hadisin da yake bayani game da cewa duk mutumin da ya sallaci sallar asuba ya ci gaba da zama a gunsa inda ya sallaci wannan sallah yana ambatan Allah har aka kai lokacin da rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka kaɗan ya tashi ya yi nafila raka'a biyu kamar yadda manzon Allah ya faɗa yana da ladan hajji cikakka da umra cikakka to wai in ka gama sallar asuba ka koma gida ka zauna a gida ka ci gaba da ambaton Allah har aka kai rana ta hudu kai nafila shin za ka samu wannan ladan bayan da za a yi ka samu saboda manzon Allah ya kayyade mutumin da ya sallaci sallar asuba ya ci gaba da zama a gunshi kai kuma tashi kai ka koma gida baka cikin wannan ladan na'am game da warisun nan da wanda muna da su a nan wurin
a'a ba maganar kuna da su ba sai ya zama kai ma kana da aqidarsu shi a maganar da ake in aka ce khawarij abin da ya kamata ka tambaya menene aqidinsu aqidinsu ake wannan ba wasu sifa bace ba wanda suke daban abu ne wanda yake da alaka da zuciya akwai aqidinsu waɗanda suke a cikin jama'a da dama waɗanda amma ba su fahimci ba cewa ba su san bayin da aka sa gaba shi dai babban abin da yake a fili daga cikin aƙida ta kawarijawa shine kafirtar da musulmi a sababin aikata babban laifi laifin da ba shirka ba kuma laifin da ba ridda ba su kafirtar da mutum wannan shine babban wato abu na farko daga cikin aƙidinsu sannan yana daga cikin aƙidinsu shine fito na fito da shugabanni a yi ta zanga-zanga a ɗau makami a yaƙi shugabanni a sababin wani kuskure da suka yi wannan aƙida ce ta kawo jawa saboda maza Allah ya faɗa ga sahabbai yake cewa nan gaba za ku ga wasu shugabanni da za su zo masu handama masu jinkirta sallah game da lokacanta shine sahabbai sai suka ce ya rasulullahi irin waɗannan shugabanni in sun zo shin ba za mu yaƙe su ba maza Allah ya ce la ma aqamu fikum salah matukar suna tsaye da sallah a cikin ku manzon Allah ya ce kar ku yake su haka hadisin Anas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna yake cewa inna ha satakunu atharatun ba'di manzon Allah auka maka da manzon Allah yake cewa da sannan za ku ga san kai da handama yace bayan wucewa ta shine yace wa umurun tunkirunaha da wasu al'amura waɗanda za ku ringa inkarin su domin sun saba ma shari'a sai sahabbai suka ce fama ta amuru fama za ta amuru na bihi ya rasulallah me za ka umarce mu da shi idan irin waɗannan al'amura sun bayyana shugabanni masu handama kuma ga wasu al'amura duk sun saba ma shari'a me za ka umarce mu da su maza Allah ya ce to adduna alhaqa allazi alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum ku yi kokari waɗannan shugabanni ku ba su haƙƙin Allah wanda yake kanku shine na ji da bi game da duk abin da bai saba ma Allah bai saba ma manzansa wa tas'aluna Allah allazi lakum haqqin ku wanda ya markaye abun su ku roki ubangiji subhanahu wata'ala ya fitar muku da haƙƙin ku don haka waɗannan irin kamar misali a fito a yi ta hayaniya ana fadace-fadace da shugabanni ana zage-zagen shugabanni wannan duk ba aƙidar ahlus sunna wal jama'a bace aƙida ce ta kawai kuma ai ya gabata a cikin darasinmu yana daga cikin aƙidar kawarijawa kamar yadda mutane da yawa suke faɗa sai ka ji an ce wai mutumin da ya kashe kansa wai ya mutu kafiri wai wanda da ya wanda mutumin da ya kashe kansa ya mutu kafiri haka ake faɗa ba aƙidar ahlus sunna wal jama'a ba ce kisan kai laifi ne babba daga cikin manyan laifuka sawa'an ranka ne ka kashe ko ran wani ne ka kashe babban laifi ne wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci kuma baya dawwamar da bawa a cikin wuta matukar bai halatta wannan aiki ba na'am yana sallan mi wai misali kana nafila aka ta da ikama yankewa za ka yi a koma ina kake ko a cikin tahiya kake yankewa za ka yi tare da cewa wasu malamai suna sun tafi akan cewa in ka kai raka in dai ka yi raka'a guda to in dai ba ka tsoron cewa raka'a ta farko ba za ta kubce ma sai ka yi kokari ka ci kowannan nafila taka sannan ka bi liman ba za ka yanke ba wasu cewa suka yi koda raka'a ta farko za ta kubce maka ma za ka iya cikawa to waɗannan duka maganganu ne amma sun saba ma nassin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza uqimati salatu fala salata illa al-maktuba a wata riwaya fala salata illa allati uqimat idan aka riga aka tada ikamar sallah manzon Allah ya ce babu wata sallah in ba wadda aka tada ikama dole zaka yanki don haka ibn abdulbar a cikin littafinsa al-tamhid lima fil muwaqqa min al-asani ya hakaito maganganun magabata wasu su ce matukar raka'a ba za ta kuce ma sai ka ci gaba da nafilar ka da abin da ya kama da haka dukkan su yace waɗannan maganganu ne mai dasu gefe la qawla ba'da qawlir rasul babu wani wanda yake da wata fada bayan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yace fala salata illa allati uqimat matukar an tada ikamar sallah to kawai yankewa za ka yi sallar ta ɓaci yankewa za ka yi kabilima don haka su waɗanda suka ce ba za ka yanke ba sai ka cika nafilar ka sun kafa hujja ne su ne malaman malikiya da wasu na cewa ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyu hallazina amanu aqiqullaha wa aqiqur rasula wa la tubdilu a'malakum ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzon sa da'a wala tubdilu a'malakum kar ku bata ayyukanku al-imamu shafi'i yace a a ayar abinda take nihi wala tubdilu a'malakum birriya'i was-sum'a kar ku bata ayyukanku ta hanyar riya da jiyarwa shine abinda ayar take ne amma ita wannan nafila da kanta ne ta bashi tunda an riga an tada ikamar sallah dole zaka yanke kabulima darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu sharika mun tsaya karshen wato babi na goma sha uku baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin tarayya game da abinci wa gairihi da wani haka shin za ka iya tarayya da wani game da abinci da ya saya ka ce ina ciki ma'ana ka faɗi kuɗin da ka saya mu haɗa mu biya wa gairihi da abin da ya kama da haka shine ana malam yake cewa wa yuzkaru anna rajulan sawama shay'an fa gamazahu akar fara'a umar radiyallahu anhu anna lahu sharika malam yace an ambata wani mutum ya taya wasu kaya fa gamazahu akar sai wani mutum ya masa wato shine kyahuce idan aka ce alhams shine kyahuce kenan nuni wato da wutsiyar ido shine can ubangiji ta'ala yake cewa wa idza marru bihim yataghamazu idan aka ce alhamsu kenan kyahuce kenan sai ya dan masa ishara da idansa ma'ana cewa yana ciki a saya da shi fara'a umar radiyallahu anhu anna lahu sharika a sababin wannan kyafuce da ya umar sai ya ga cewa lalle wannan mutum to yana da tarayya akan wannan abu da za a saya kenan yana ciki larabawa suke cewa allabibu man yafhamu bil ishara mai hankali shine mutumin da ke fahimtar inda aka sa gaba a sababin nuni in dai mutum yana da kaifin hankali yana da tunani daga kayan nuni kawai ya san me kake ne to wannan kyakuce da ya ma dan uwansa lokacin da yake taya kayan zai saya Umar sai ya fahimci cewa to yana da sharika a ciki kenan in ya sayi wannan kayan ba nashi bane na shi kadai na su biyu ne an gane ko a raba kowa ya dauka sansa ko kuma in sayarwa za a yi a sayar abin da aka samu na riba kuma a raba don haka kenan wato ita tarayya sharika ba ta bukatar cewa lafazi da nuni ma akan iya fahimta kamar yadda anan kyawace masa da ido umar sai ya tabbatar da cewa wato yana da tarayya a ciki balantana misali mutum ne kaya zo zai sai kaya sai ka ce wani ina ciki to wannan ina ciki da ka faɗa masa in dai bai tanka maka ba yi shiru ya kyale to kana ciki in aka sai wannan kayan naku na kubi ne in riba aka ci ta kubi ci an gane ko in haɗuwa ma aka yi dole za ku raba asara in kuma daman kawai in an saya a raba ne kowa ya ɗauka san shi to wannan shi kenan falillahi alhamdu in jika goma aka sayi kaya shi ya ba da jika biyar kai ka ba da jika biyar in tsakiya za a raba in dai ka masa magana ka ce ina ciki ko ka masa nuni nunin da za a fahimci cewa kana ciki to kayan ku da ku biye ne in an kashe ciniki to shine ana malam ya zo da hadisin wato zuhra ibnu ma'abad daga kakansa shine abdullahi ibnu hisham Allah ya kara masa yadda shi abdullahi ibnu hisham attaimi wato ya riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana yaro karami shine yace wa zahabat bihi ummuhu zainab bintu humayd radiyallahu anha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa zainab wato bintu humayd ta tafi da shi gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول الله بايعه تجي يا منزان الله اي مبايعة da wannan kanawa yana yaron sa karami fa ta dauke shi ta kai shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah yayi mubaya'a da shi idan aka ce albai'a a Hausa shine ake kiranta wato chaffa ka nuna yardarka da amincewarka akan wani abu na shar'i da aka gitta maka kuma ita in an yi mubaya'ar to akan haɗa hannu a jinjina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi mubaya'a da namiji manzon Allah yakan meka masa hannu sai ya dora hannun shi akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jinke manzon Allah ya nuna masa to za ka yi mubaya'a da ni akan kaza akan kaza akan kaza kamar yadda Ubada ibn Sam yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a wa ala atharatin alaina ya ce mun kulla mu baya a da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato a kan wato shi ne shi da bi ga duk wanda yake shugabantar wa ala a tsaratin alaina ko da shi shugaban ya nuna son kai da handama dukiya ta al'umma ya mallake ya maida ta shi ce za mu ji mu bi akan duk abin da bai saba ma Allah bai saba ma kamar yadda shari'ar ibnu abdullahi al-bashari Allah ya kara masa yadda yake cewa bayatu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala iqamis salati wa itaiz zakati wal nushi li kulli muslim to shine anan ita Zainab bintu Humayd Allah ikara mata yadda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan danata yana karamin sa shine Abdullahi ibn Hisham tace ya manzon Allah bayi uku imu baya da wannan danawa manzo Allah sai ya ce huwa sagir manzo Allah ya ce yaron naki karami ne an gane ko ba shi da hankalin da zai fahimci me ake nihi da mubaya wa masaha ra'sahu wa da alahu manzo Allah ya shafi kansa kuma ya masa addu'a ya shafi kansa da sunan cewa ya sanya masa albarka kuma ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya masa albarka domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'abucin albarka ne Allah ya kimsa albarka a jikinsa don haka duk abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abu ne ma'abucin albarka don haka kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce wanda ya gabata a wannan darasi mu na wannan littafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya yi arwallah sahabbai sai sun kusa su yaƙi junansu a sababin ruwan arwallon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasu su ake ana turayya wanda ma bai samu ba a jikin dan uwansa sai je ya gogi lemar shi ma ya goga a jikinsa idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaki to riga ya riga ya ake kowa so yake kakin ya fada a hannunsa jikin shi ya goge a jikin shi to don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shafi kan wannan yaro ya shafa ne da sunan Allah ya sanya masa albarka kuma sannan halo da manufar tausayawa ce irin wadda Allah ya kimsa a cikin zuciyarsa amma yau ba za a kawo maka yaro da sunan cewa ka shafi kansa wai ka sa masa albarka iya hanya ta biyu kadai ta rage maka shine kai masa addu'ar cewa Allah ya sanya mashi albarka amma maganar ka shafi kansa sai dai ka shafa domin tausayawa amma ba da nihin sa albarka ba an gane ko sai dai ka shafa kansa da sunan tausayawa albarka ku sai kai masa addu'ar cewa Allah ya sanya mashi albarka don haka mun yi bayani a baya su da yawa za ka ga wai har babban mutum ya zo wajen malami wai da sunan cewa wai ya shafa masa kai wai ya sa mishi albarka wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a ya saba ma shari'a don haka iya abin da za ka yi shine addu'a za ka yi masa cewa Allah ya sanya masa albarka domin albarka abu ce wadda ke hannun Allah Allah shi yake sanya albarka don haka kenan shine zaka roƙa da sunan cewa ya sanya masa albarka kamar yadda anan fa masa ra'sahu manzon Allah ya shafi kan yaron an gane ko da sunan tausayawa kuma da sunan cewa Allah ya sanya masa albarka wada alahu manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya masa albarka daga shi Zuhra ibn Ma'bad yake cewa wato kakansa Abdullahi ibn Hisham ya kasance yana fita da shi wato zuwa kasuwa an gane ko shi wannan sahabin da manzan Allah ya masa addu'a ya shafa kansa to yakan ja hannun shi kansa shine zuhra ibn ma'abad su tafi kasuwa fa yashtari ta'ama sai sai abinci fa yalqahu ibn umar wa ibn zubair radiyallahu anhum abdullahi dan umar da abdullahi dan zubair sukan hadu da shi wani lokaci kenan fayakula ni lahu sai su ce masa a shirikna tarar da mu a cikin abincin da ka saya fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad da'alaka bil baraka domin manzon Allah ya maka addu'ar Allah ya sanya ma albarka an gane ku manzon Allah ya maka addu'ar cewa Allah ya sanya maka albarka addu'ar manzon Allah ko addu'a ce karbabba don haka su waɗannan sahabbai Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Zubair bayan fa shi abdullahi ibn hisham ya je ya sayo abincin shi yana kan hanyar dawowa gida sai su ce masa tare da mu ma muna ciki an gane ko in bahu nawa ne so kenan suna ciki sai a auna kowa a bashi kasan shi ya so su bashi kudin shi kaga shi kadai ya je ya so abincin amma anan suka nemi cewa ya tarar da su a cikin abincin shine anan yace fa yushriku shi kan nasu ya ce sai ya tarar da su ya ce to ku zo a raba farubba ma asabar rahilata kama hiya su da yawa bayan an ya tarar da su an auna kowa an ba shi kasansa sai ya samu lautin ragon ya koma kamar yadda yake kamar ba a taba komai ba fa yawa asu bi haƙilal manzil sai ya aika a kai masa gida bayan ya tarar da su sun biya shi kenan an auna ma kowa kasan shi kuma labtun zai koma kamar yadda yake kamar ba a taba komai ba wannan yana nuna mana irin albarka da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kimsa game da manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma da yadda Allah yake karbar addu'arsa kuma kar mu manta ya gabata Jabir lokacin da masu bin mahaifinsa bashi bayan mutuwar mahaifinsa suka zo suka masa ca suka ce kawai dole bashin su suke so a biya su ya ce ku yi haƙuri idan an yanke dabino in ba suka ce a kawai su bashin su suke so gonar ma suka so gaba ɗaya a biya su a ba su ita a matsayin bashin su da wani jabir abin ya masa nauyi ya dame shi ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ka je ka lallabe su da Allah su sarayen ma da mahaifina wani bangare daga cikin bashin da suke bin shi abin da ya rage in biya su mazan Allah ya nema musu alhurma to da yake daman miyagun mutane ne yahudawa ne daga cikin su wasu daga cikin waɗanda suke masu bin shi bashi suka ce a su ba za su yafe ba mazan Allah sai ya ce ma jabir to je ka in ka yanke dabinon gonar gaba ɗaya ka tare shi a buɗe kai baga kuma ka je ka faɗa ma duk wanda yake bin mahaifinka bashi cewa ya yi safiya gobe mu haɗa a gonar ya je a biya shi bashin shi masu bin mahaifin jabir suka yi sammako mazan Allah ya je mazan Allah da ya je sai ya hau kan tarin dabinon ya zauna ya hau kan bagar ya zauna sai ya ce auna musu ana aunawa ana aunawa duk wani mai bin mahaifin jabir bashi sai da aka biya shi kuma a bayan an biya su sai da aka samu dabino tiya dubu da dari shida bayan an biya kowa sai da aka samu tiya dubu da dari shida kaga a nan menene albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zama ne koyi akan wannan gintoliyar dabino akan bagar aka biya kowa abin da yake bi kuma abin da ya rage wajen dubu da ɗari tiya dubu da ɗari shida to gashi a nan shi wannan addu'a ce manzan Allah ya masa cewa Allah ya sanya mushi albarka su waɗannan sahabbai da yake sun san wato sun san hakikanin al'amarin ya sayo abincin shi allauto a rakumi yana kan hanyar zuwa gida sai su ce a mu ma muna ciki zo tare da mu a sauke a auna mu ma mu ba da kasa da mu aka sayi abincin nan ma'ana muna ciki a sauke a raba kowa a auna mishi nashin a maida alauta ma rakumi shine yace fa rubbama asabar rahilata kama hiya so da yawa sai ya samu lautin rakumin kamar yanda yake sai ya ce kuma a kai masa gida a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin yin tarayya game da abinci da ma wani haka kenan za ka iya tura mutu za ku iya tarayya mutum ya je ya so in ya sayo naku ya sayo kenan abin da aka sayo sai ku raba in ma a farko ku haɗa kuɗi ko kuma sai in ya so sannan kenan ka ba shi iya kuɗinsa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الشركة في الرقيق قال حدثنا مسدد هو ابن مسربل هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا جويرية بن أسماء النافي هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يؤتك كله إن كان له مال إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويؤقى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المؤتق قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن النذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتك شخصا له في عبد أوتك في عبد أوتك كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشكوك عليه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin tarayya game da bawa an gane ko ma'ana shin za ku iya hada kuɗi ku sayi bawa ya zamanto naku ne mallakar ku ne shine malam yayi babi kenan na musamman akan haka malam ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ke cewa man a ataka shirkan lahu fi mamluki duk wanda ya yantar da kasansa game da wani bawa da suke da mallakarsa wajaba alaihi an yi utika kullahu in kana lahu malun wato ya zama wajibi a kansa ya 'yantar da wannan bawa gaba ɗaya kenan in har yana da dukiya adaru samanihi dukiyar da ta kai gwalgwadon kuɗin bawa yuqamu qimata al'adl za a yi masa kima kima ta adalci wa yuqa shuraka'uhu hissatahu hissatahu wato abokan tarayyarsa game da wannan bawa sai a ba su rabansu a ba su kudinsu wa yukhalla sabilul mu'tab shi bawan wato sai a fita daga sha'aninsa kenan ya yantu ya zama da misali kai da abokinka ne kuka hada kudi kuka sayi bawa ko kuma gadar shi kuka yi ko kuma kyautar shi aka muku ko sadakar shi aka muku ɗaya ne daga hanyoyin da mutum yake iya mallakar abu ta hanyar da mutum yake mallakar abu hanya ce guda hudu hanya ta farko in ma ya kasance kudin ka ka hudda ka saya hanya ta biyu ko ya zamanto gada kai hanya ta uku ko kuma kyautar abin aka maka hanya ta hudu ko kuma sadakar shi aka baka to anan kai da wani kuke tarayya akan bawa misali kudi kuka hada kuka saya bawan nan sai ya maka wani al'amari ka ji daɗin abin da ya maka sai ka ce mashi je ka na ‘yantar da kai kai kuma ba mallakar ka bane ba na kai kaɗai ka ce ka ‘yantar da ka san ka to me za a yi ya zama wajibi a kanka ka ‘yanta ka yi ƙoƙarin ‘yantar da wannan bawan gaba ɗaya idan kana da dukiya kuma alƙali yana iya tsayar da kai ya tsayar da kai ya ce to dole ka yantar da wannan bawa in dai kana da dukiya sai a tambaya nawa aka sayi wannan bawa kenan me ake nihi da dukiya shine maza Allah anan yace qadaru samani gwalgwadon kudin bawon ba ana nihin wata dukiya mai yawa ba in dai kana da abin da ya kai kudin bawon shine maza Allah yace yuqamu qimata adlin bawon za a yi masa kima kima ta adalci za a tambayi dillalan bayi a tambaye su a ce to yanzu wannan bawa idan ana buƙatar kuɗi yayi nawa ce to wannan bawa in sayar da shi za a yi a yanzu dai a samu kamar miliyan biyu ba tare da ɓata lokaci kai kuma kai da abokinka miliyan ɗaya kuka saya ka gani ba maganar miliyan ɗaya kuka saya a a kuɗin da zai yi a wannan lokaci shine kima ta adalci domin kana iya sayan abu miliyan guda yanzu ya faɗi baya wuce jika ɗari za ka iya sayan abu miliyan ɗaya yanzu za a iya sayar da shi miliyan biyar to ba kuɗin da kuka saya ba za a kalla a a kimar shi kima ta adalci a wannan lokaci nawa zai yi kun saye shi miliyan ɗaya kun haɗa jika ɗari biyar biyar a yanzu kai ka ce ka ‘yantar da kasanka bawan masana dillalan bayi sun ce wannan bawa ya yi miliyan biyu to a nan alkali sai ya tsaida ka dole za ka je ka kwankwalo miliyan ɗaya a ba abokin tarayyarka shi ne maza Allah ya ce wa yi uɗa shuraka uhu hissatahu abokan tarayyarsa sai a ba su kasan su kenan a biya a biya su kuɗin su wa yukhalla sabilul mu'tab shi bawan wato sai a fitar ga sha'aninsa kenan ya zama ɗa to shi ne malam sai zo da hadisi na biyu a baban wato hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa man a ataka shik sallahu fi abdi duk wanda ya yantar da rabansa game da wani bawa da yake tarayya da wani akan shi manzon Allah ya ce utika kulluhu in kana lahu mal shi wanda ya yantar da kasansa sai a yantar da bawan gaba ɗayan shi in yana da dukiya alkali ya tseda shi dole ya ba abokin tarayya shi wato haƙƙinsa wa illa in kwa ba shi da dukiya kuma shi ya riga ya ‘yantar da kasansa to yustas'a maza Allah ya ce sai a sanya bawa aiki lafazin yustas'a an ciro shi ne daga as-sa'ayu as-sa'ayu shine bi ma'ana al'amal kama kala ta'ala inna sa'ayakum la shatta ko kuma inna yake cewa wannan وسعالها سعيها وهو مؤمن وكما إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا shine ya ce wa illa yustas'a idan ku ba shi da dukiyar da zai iya biyan abokin tarayyar tashi idan an ma bawon kima kima ta adalci yustas'a sai a sanya shi ya yi aiki shi bawa gaira mashkukin alaihi amma fa ba za a tsananta masa ba idan aka sanya shi je ya yi aiki to dan abin da ya samu kenan sai a ringa tarawa kenan a biya wancan haƙƙin shi in kuma ba zai iya ba sai ya zamanto yau bawa ne gobe ɗa ne yau kenan a matsayin mallakar wance yake je ya yi masa gwargwadon aikin shi in ya so kuma gobe a matsayin ɗa ne kenan a takaice dai waɗannan hadisai guda biyu da malam ya zo da su ya zo da su ne domin ya nuna mana na halatta mutum ya yi tarayya da wani game da bawa ku haɗa kuɗi ku saya ko kuma an muku kyautar shi ko gadar shi kuka yi wannan na halatta babu lishtiraki fil hadi wal, wal budin wa idza ashraka ar-rajulu rajulan fi hadihi ba'da ma ahada قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء هو بن أبي رباح عن جابر هو بن عبد الله وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح الرابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلقهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها أمرا وأن نهل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة قال أطاع فقال جابر رضي الله عنه فيروه أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر رضي الله عنه بكفه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لا أنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي لهدي ولولا أن معي لهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جؤشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد قال وجاء علي وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إهرامه وأشركه في الهدي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin tarayya game da hadaya walbudin wato da raƙumma kenan wannan min babi adifil khas alal'a idan aka ce alhadiyu hadaya yakan iya kasancewa raƙumi ne ko kuma saniya ce ko kuma karamar dabba ce tinkiya ko akuya amma idan aka ce albudun jam'i ne na badana idan aka ce badana shine raƙumi sawa'an namiji ko kuma ta mata kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair shine yace babu lishtiraki fil hadi wato babi ne wanda ke bayani game da hukuncin tarayya game da hadaya sai dai a hadayan ma wanda ake tarayya sai abin da ya shafi shanu da raƙumma amma kankanan dabobi ba a tarayya bai yiwuwa ku sayi rago ɗaya ko biyu ko ku uku bai halatta amma saniya mutum bakwai sukan iya hada kudi su saya idan raƙumi ne mutum goma suna iya hada kudi su saya a matsayin hadaya ce tasu daga bakwai har zuwa goma inda ya raƙumi shi ne anan sai malam ya ce wa'i za a shirakar rajulu rajula wai in har wato wani mutum ya tarar da wani mutum fi hadihi a cikin hadayarsa ba adama a hada bayan ya koro hadayar a matsayin nashi ne kai ne ka rage ka sayi raƙuminka ko ka sayi sa sai wani shi ma hadaya ta kama shi to za ka iya cewa zo kenan mu yanka rakumina zo mu soke rakumina a matsayin hadiyar mu shin yin haka kin na halatta kai ka riga ka saya rakumi ne a matsayin naka ko kuma sa ne a matsayin naka za ka iya tarar da wani a ciki wannan kenan ana maganar bayan ka sayi shi fa a sunan cewa hadaya ce ta kafin ka soke za ka iya tarar da wani a ciki shine malam yayi ke tambaya kenan yace wa idza ashraka rajulu rajulan fi hadihi ba'da ma ahada kenan menene hukunci shin haka nan halatta ko baya halatta shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah shi da Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda suna faɗa cewa qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu subha rabi'atin min zilhijja wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun gabato birnin Makka wato wayewar rana ta hudu ga watan zulhijja rana ta hudu ga watan zulhijja wayewar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka shigo birnin Makka daga can Madina kwa 25 wato ga watan zulqa'ada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito da jama'arsa kwana tara aka yi akan hanya kilo 450 da yake daman tafiya ce ta jama'a da yara da mata da sauransu shekarar da manzon Allah ya zo hajjin bankwana asuba kenan wayewar rana ta hudu ga watan zulhijja wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka shigo birnin makka shine yace muhillina bil hajji wato suna masu daga murya game da hajji an gane ko ma'ana abinda suka daga murya kawai hajji ce za su yi da niyyar lafazin muhillin an ciro shi ne daga al-ihlal al-ihlal shine rafu saut wato sun daga murya da cewa kenan hajji ce za su yi kenan kowa ya yi tarbiyya da hajji la yakhliquhum shay'un babu wani abu da ke cuɗanya da su kawai kowa niyyar hajji ya dauko lokacin da suka zo miƙati shi ne ya ce falamma kadimna lokacin da wato muka gabato kenan muka iso makka amarana faja'alna ha umra kenan kafin mu iso manzan Allah ya ce mana kowa wanda ya ɗauko niyyar haji manzan Allah ya ce ya rikida niyyar sai ya juya ta ya maida ta umra an gane ko? manzon Allah ya umarce su cewa su mai da wannan niyya tasu ta hajji ta koma umra shine yace falamma qadimna wato lokacin da muka gabato kenan mun kusa isowa birnin makka amarana manzon Allah ya umarce mu faja'alnaha umra yace muka mai da wannan niyya ta mu ta hajji ta koma umra wa anna hilla ila nisa'ina kuma mu je mu kusanci iyalinmu mu je mu kusanci iyalinmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da haka fa fashat fi zalika alqala wato sai wata fada ta yado a cikin jama'a suka ringa hunguni yaya za a ce mu je mu kusanci iyalinmu bayan mun dauko niyya da haji yaya za a ce mu je mu kusanci iyalinmu kuma yaya mun dauko niyya da haji za a ce mu warware mu mai da umra kuma mu yi umra mu kunce harami kuma mu je mu kusanci iyalinmu wannan al'amari da maza Allah ya umarce su sai ya girmama a kansu maganganu dai suka dan yaɗu a cikin jama'a qala aba aba yake cewa Jabir ibn Abdullah sai yake fada yake cewa bai rubu ahaduna ila mina wa zakaruhu yakfuru maniya ya ce yanzu kawai ɗayanmu ya fita zuwa mina wato gabansa yana zubar da ruwan mani haka bayan mun ɗauko niyyarmu da haji a ce mu kunce mu maida umra mu kusanci iyalinmu abin ya girmama a kansu faƙada jabirun bi kafi jabir sai haka da hannunsa ma'ana abin ya girmama a hannun a kan shi fa balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wa sallam labari sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin gunagunin da jama'a suke yi faƙama khatiban manzon Allah sai ya tsaya a cikin jama'a ya tara su manzon Allah ya yi huduba a cikin hudubar manzan Allah ya ce balagani anna aqwaman yaquluna kaza wa kaza labari ya cin mun wasu jama'a suna cewa kaza da kaza wanda wannan ya maimaitu salo na wa'azi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama riga ce ba wuya ko da ya san kai kai laifi manzan Allah baya nuna ka a cikin jama'a me wani me yasa kai kaza wa'azi manzan Allah yake tashi yayi haɗaɗɗe an gane ko hausawa suke cewa duk wanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake kai za ka yi laifin amma in an tashi yin nasiha sai a yi wadda za ta game jama'a gaba ɗaya kenan shi mai laifin ya san da da shi aiki don babu wata fa'ida shi mai laifi a bayyana sunan shi a ambata shi kuma wannan na cewa a ambaci mai laifi a nuna ga mai laifi wannan wani nau'i ne na tuzartaswa kuma wannan tozartaswa da aka masa tana iya sanya shi ya yi girman kai ya ƙi karɓar gaskiya da haka kaga ai su jabir ne suka yi magana kuma labarin ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya tashi wazin ya ce cayi balagani anna aqwaman yaquluna kaza wa kaza yace labari ya cimmu lalle wasu mutane suna cewa kaza da kaza haka lokacin da barira wato masu gidanta suka yi ma aisha sharaɗin cewa ta haɗa kuɗin ta aika ta basu za su yantar da ita amma alwalecin barira nasu shi kuma a ka'ida wanda ya yantar da bawa shi yake da alwaleci manzan Allah ya Aisha ta faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce kaji sharaɗin da suka mu masu gidan barira manzan Allah ya ce ta sa kuɗin ba su ce musu eh alwalecin nasu ne za su san abin da zai biyo baya manzan Allah ya tashi ya tara jama'a yayi huɗuba manzan Allah a cikin huɗubar yake cewa me ya samu jama'a suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzon Allah ya yi wa'azi kuma ya tabbatar musu cewa shi alwalaici yana ya tabbata ga wanda ya yanta bawa kaga an san su wane ne suka yi maganar amma manzon Allah sai wa'azi wanda yake gaban mu to shine anan yace balagani labari ya ce mun anna aqwaman lalle wasu jama'a yaquluna kaza wa kaza suna cewa suna fadar kaza da kaza wallahi la ana abarru wa atqanin lahi minhum manzo Allah yace wallahi ni ne nafi su da'a ga ubangiji kuma ni ne nafi su tsar dokokinsa sai yace wa law an yastaqbaltu min amri mastadbartu manzo Allah yace ni ma inda na san haka lamarin zai je yazo yace ma a hadaitu yace ni ma da ban kuzo hadaya ba ni ma da umra zan yi kamar yadda na ce kuma da hajjin ku ta zamanto umra ya ce nima da haka zan yi nima da tamattu'i zan yi sai ya ce walaula anna ma'iyal hadiya in ba dan akwai hadaya tare da ni na riga na koro hadaya ta manzon Allah ya ce la ahlan ya ce nima wallahi da na kunce harami na nima da tamattu'in zan yi an gane ku domin shi tamattu'i shine fiyayye daga cikin ayyukan haji don haka manzon Allah ya sanya sai ya ce kowa ya kunce haramin shi ma'ana kowa ya rikida niyyar shi ta haji ta koma umra kenan in kayi umra sai ka kunce harami duk wani abin da aka haramta ma lokacin da ka ɗauki harami to yanzu ya koma halal sai ran takwas ga wata kuma ka sake ɗaukan harama da haji in kana da hadaya ka ba da hadaya in ba ka da hadayar za ka ba da ka yi azumi uku ran da Allah ya dawo da kai gida ka yi azumi bakwai shine madadin hadaya to shine anan yace walaula anna ma'iyal hadiya in ba dan akwai hadaya tare da ni manzo Allah yace la ahlantu yace ni ma da na kunce na yi tamattu'in kamar yadda na sa ku kuyi to da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a takeice nau'in hajjin da ya a hajjin sa ta ban kwana kirani ne manzo Allah yayi a lokacin nan to dama manzan Allah ya koro wato raƙumansa 63 daga can birnin madina raƙumma na hadaya sai da ya koro raƙumi 63 sannan ya aika aliyu Allah ya ƙara masa yarda birnin yaman daga can yaman aliyu ya koro raƙumma 37 idan aka hada sun zama dari daidai wannan gaba ɗaya raƙumi ɗari hadaya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowane raƙumin a wannan lokaci matsayin telam yake a yau to ka ɗauka ma kowane raƙumin kai masa kuɗi ƙasa a jika ɗari balantana irin raƙumin jika ɗari daman ɗan matashi ne a kaɗan raƙumi ka same shi ɗari biyu ko ɗari uku kama zubda ƙasa ka ɗauki kowane raƙumi a jika ɗari jika ɗari ɗari so ɗari na wuce miliyan goma hada yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro shi kaɗai ta miliyan goma a wannan a an zubda kuɗin ƙasa ne in a ɗari biyu biyu ka ɗauke su kenan miliyan ashirin in a ɗari uku uku ka ɗauki raƙuman kenan miliyan talatin to shine a nan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro raƙumansa kenan 63 daga birnin Madina Aliyu Allah ya ƙara masa yadda daga Yaman ya kuro masa raƙumma 37 shine a lokacin nan Suraka ibn Malik ibn Ju'sham Allah ya ƙara masa yadda sai ya miƙe sai yake cewa ya Rasulullahi hiya lana aulil abad wannan umarni da kamana cewa hajjin mu mu juya niyyar ta koma umra mu kadai ne aka ma ko kuma har abada manzan Allah sai ya ce la ya ce a bana ku bane na ku kadai balle abada manzan Allah ya ce har abada an gane ku duk wanda ya ɗauko niyyar hajji kafin ya zo ya fara dawafi dawafin kudum to yakan iya rikida niyyar shi ya maida ta umra ya zo ya yi dawa ya yi umra ya kunce haraminsa in ya so kuma ya ci gaba da zama ran takwas ga wata ya sake ɗaukar harami kenan ya yi tamattu'i kuma tamattu'in shi ne fiye maza Allah ya ce masa ballil abad ya ce wannan har abada kenan har zuwa kiyama bai keɓanta da ku ba qala sai yake cewa wa sha'a ali ibn abi talib radiyallahu anhu aliyu Allah ya kara masa yadda sai ya zo kuma lokacin da aliyu zai zo ba shi kadai bane su biyu ne akwai abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi ne ce faƙala a haɗu huma ɗayansu shi aliyu kenan sai ya ce labbai ka bima a hallabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah na amsa maka na koma amsa maka game da abin da manzanka sallallahu alaihi wasallama ya daga murya da shi na aikin haji da ya zo miƙati ya lamlam shi aliyu zai ɗau harama to shi ya bai san ba wace nau'in hajjin ce manzan Allah zai to don haka kawai sai ce labbai ka bima a halla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji na na amsa maka na koma amsa maka game da abin da manzanka sallallahu alaihi wasallama ya daga muryar shi da shi na haji wa qala al-akhar dayan shine abdullahi dan abbas shi kuma sai ce labbai ka bi hajjati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah na amsa maka da nau'in hajjin da manzanka sallallahu alaihi wasallama zai yi duka babu bambanci tsakaninsu sai ya ce fa'amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama an yi kima ala ihrami maza Allah sai ya umarci Ali cewa ya ci gaba da haraminsa zama a haraminsa kar ya kunce haram wa ashraka hu fil hadi maza Allah ya tarar da shi a gaba da waɗannan hada ya tashi maza Allah ya tarar da Ali ya ce kana ciki kaga a farko hadayen nan gaba ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce raƙumi ɗari lashi ne da shi kaɗai to amma ali da ya bashi labarin da manzan Allah ya tambaye shi kai wace niyya ka dauko sai ce ga iya abin da na faɗa manzan Allah sai ce to na tarar da kai a cikin hadayata na tarar da kai a cikin hadayata shi ne anan malam yace wa idza ashraka ar-rajulu rajulan fi hadihi ba'da ma ahada kenan bayan ya bada hadaya sai yace wa da kana cikin hadayata shin haka na halatta ko kuma baya halatta a takaice na halatta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya umarci Ali cewa ya ci gaba da zama a cikin haramin sa kenan shi ma kiranin zai manzo Allah ya tarar da shi a cikin hadaya babu mana adala ashratan min al-ghanami bi jazurin fil qasm قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن سفيان هو ابن هو ابن عن سفيان أنا أبيه أنا أباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة من تهامة فأصبنا غنما أو إبلا فعجل, فعجل القوم فأب فعجل القوم فأبلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل عشرة من الغنم بجزور ثم إن بئيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرا فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدع أفنذبه بالقصد قال فقال اجل أو أرني أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da ya daidaita kankanan dabobi goma da raƙumi ɗaya a wajen rabu garke ne aka ribato aka samu ganima to za a raba to idan aka ba mutum kamar tumakai goma wannan aka ba shi raƙumi guda an yi daidai shine anan kenan malin ya yi babi babu man adala ashiratan min algana baban da ke bayani game da mutumin da ya daidaita kankanan dabobi goma bi jazurin wato da raƙumi ɗaya fil a wajen rabu kenan in aka ba wannan raƙumi to wannan sai an kirga masa awakai ko tumakai guda goma su ne a madadin raƙumi guda kenan shine ana malam ya zo da hadisin rafi ibn khadij allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a zulhulaifa ta tihama an gane ko alhulaifa nau'i ne na tsuro don haka dawan da wannan tsuro yake fitowa ake kiran wurin zulhulaifa kamar yadda zulhulaifa ta madina wannan ciyawa ke akwai sai ake kiran wurin zulhulaifa don haka zulhulaifar da ake nihi ba ta madina ba shine anan yace min tihama ya ce fa asabna ganaman au ibila ya ce sai muka ribato kan garke na kankanan dabobi au ibilan ko kuma raƙumma a takaice dai a kutse aka samu garki da nima ta raƙumma da kankanan dabobi fa ajila alqawmu fa ablaw biha alqudur wato jama'a sai suka yi gaggawa kafin manzon Allah ya iso gunsu domin shi yana baya wanda al'adar shi da ɗabi'arsa in ana tafiya ana cikin bulaguro jama'a sukan yi gaba shi manzan Allah sai ya biyo baya domin wanda ya kasa a taimaka masa duk wani mai rauni a agaza masa a yi gaba da shi to a lokacin nan sai suka yi gaggawa da aka samu wannan ganima suka yanka wasu daga cikin dabobi kawai aka hasa wuta aka dura tukwane nama ya kusa da kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya iso sai ga hayaki yana tashi tuni an fiɗe dabobi kawai an fara dafana ba faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah da ya zo ba amara bi haka uku fiya maza Allah ya ce maza waɗannan tukwane a kife su akan ƙasa a zubar da nama wannan hukuma ce ta musamman maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu domin su shiga hayyacinsu sun yi ba daidai ba baya halatta in ya kasance abu na jama'a ne ana cikin tafi ana haɗe to wasu su kaɗi gabansu su aikata wani abu ba tare da izinin shugaba ba an gane ko domin yin haka da suka yi shiga gaban Allah ne da manzansa da abin da ya dace su yi haƙuri maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a tarar daga abin da aka samu abin da ya ce a yi kuma shi ya kama shi ne ya dace a yi to anan sai suka yi gaban kansu Allah ya kara musu yadda suka yanka wasu daga cikin dabbobin aka fede aka girka tukwane nama ya kusa da ruwa mazan Allah da ya zo ya tambaya menene aka faɗa masa mazan Allah ya ce maza a kifar da tukwanen nan akan ƙasa shi ne ya ce fa amara biha fa uku fi'at wato ya sanya waɗannan tukwane aka kifar da su akan ƙasa ثم عدل عشرة من الغنم بجزور manzon Allah sai ya daidaita kankanan dabobi goma da raƙumi kenan wannan ganima aka raba kowa aka ba shi kasan shi in aka ba wani rakumi wani ku za a ba shi timakai guda goma ko awakai guda goma su ne suke daidai da rakumi don haka a bangaren hadaya wato shi rakumi har mutum goma suna iya tarayya a kan shi daga bakwai zuwa goma har zuwa wannan in ma mutum shi kadai ya saya ko su biyu ko su uku ko hudu ko biyar har zuwa mutum goma amma in saniya ce bakin mutum bakwai ne ya ce thumma inna ba'iran nadda sannan sai wani raƙumi ya zabtu ya kaɗi gabansa ya shiga daji da gudu lafazin nadda an ciro shi ne daga annudud dabba ta kaɗi gabanta ta fita da gudu walaysa fil qaumi illa kaidun yasira a cikin jama'ar babu dawakai sai ɗan kaɗan shi ku raƙumi idan ya kubce ya kaɗi gabansa ba a iya kamo shi sai da doki fahabasa hubi sahab wani daga cikin sahabbai da suka bi bayansa sai ya ja kibiya sai ya dana ba wannan rakun sai ya halba masa ubangiji ta'ala sai ya tsayar da wannan rakun fahabasa wallahu ubangiji ta'ala ya tsayar da wannan rakumi a sababin kibiyar da aka daka masa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da su inna li hadhihi al-baha'imi awabida ka awabidil wahash manzo Allah yace kusan da cewa wato akwai a cikin waɗannan dabobi namu na gida manzo Allah yace akwai masu furuta su kaɗi gaban su su shiga daji irin yanda namun daji suke kaɗar gaban su su shiga daji irin yanda zaka ga naman daji ya fita da gudu ya kaɗi gabansa wanda sai da kila a kama shi to haka a cikin irin wannan dabobi namu na gida akwai masu wannan ɗabi'ar an gane ku lafazin awabid jam'i ne na abida kira an ciro shi ne daga al'ubud in aka ce al'ubud shine dabba ta zautu ta kaɗi gabanta ta shiga daji maza Allah ya ce fa ma galaba kun min ha duk dabbar da ta rinjaye ku tafi karfin ku raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya kuka yi kuka yi kuka kasa kamawa maza Allah ya ce fa suna ubihi haka za ku yi yanda kuka yi a yanzu ku sha kibiya ku daka mata amma in za ku halwa ku yi bismillah shine yace jaddi kakana wato shine rafi ibnu khadij sai yace ya rasulullah ya manzon Allah inna narju aw nakhafu an nalqal aduwa gada yace muna tsoron haduwa da abokan gaba a gobe walai sama a namu da ne ce babu wukake tare da mu wannan za mu ringa yanka waɗannan dabobi kenan tunda mun samu ganima kenan babu da wukar da za mu ringa yanka da ita lafazin mudan jam'i ne na mudiya wuka kenan ba mu da wukake a ba na zubahu bil qasr ya ce ya rasulullahi za mu iya wato yanka da kartajiya shine bawon kara kamar misali in an tali karan dawa ko rake shine ake kira alkasar an gane ko kenan kartaji a bawon kara ya ce za mu iya yanka da shi domin kaifi gare shi faƙala sai maza Allah ya ce masa wato ijiyan maza Allah ya ce inda shi za ka yi to ka gaggauta an gane ko karka ba dabbar wahala au arini ko kuma ya ce dai nuna mun an gane ko nuna mun in gani sai manzan Allah ya ce masa ma an harar dama ya ce duk abin da ya kwararar da jini wa zuki rasulullahi alaihi aka ambaci sunan Allah akan yanka abin manzan Allah ya ce fa ku lokaci don haka shi yanka da komai ana yi banda waɗannan abubuwa biyu da manzan Allah ya tuni da langa-langa ko da dutse mai kaifi ko da kwalba ko da wuka ko da reza ko da menene za a iya yanka dabba maza Allah ya ce laisa sinna maza Allah ya ce amma fa ban da haƙuri ba a yanka da haƙuri wa gufra da farce maza Allah ya ce ba a yanka da su sai ya ce wasa uhaddisu kuma an zalik ya ce da sami zan ba ku labari game da waɗannan abubuwa biyu da na hana ku yin yanka da su maza Allah ya ce an masinu fa'adu ya ce sanadi shi haƙuri ya ce kashi ne kashi ku ba a yanka da shi wa amma zufur manzon Allah ya ce sani dai shi farce fa mu da habasha wato wuka ce ta mutanen habasha mutanen ethiopia wato a wannan lokaci su da farce suke yanka dabba wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna mana haramcin mutum ya kwaikwayi arna game da duk abin da suka keɓanta da shi shine illar da ta sa manzon Allah ya hane mu yanka game da farce saboda maguzawa ne su mutanen habasha a lokacin na arna ne da farce suke yanka dabba to don haka manzon Allah ya ce shi farce ya ce wuka ce ta mutanen habasha don haka dai a takaice wannan hadisi da malam ya zo da shi in za a yi rabo game da abin da ya shafi dabobi mabambanta misali kankanan dabobi ne da raƙuma in aka ba mutum raƙumi to shi ɗayan za a ba shi tunkiya goma ko kuma akuya goma in aka yi haka shi ne adalci nan muka zo ƙarshen shi littafin na sharika da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله